العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallacin na masjidu ali ibn abi talib da ma waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban daga cikin kafafen sada zumunci ina muna cikakkiyar gaisuwa mai albarka kuma mai tsarki wadda take daga wurin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammacin laraba biyar ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wa salam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar lissafi wanda aka ƙaƙaba muna haihuwar annabi isa na da shekaru 2025 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a wannan masallaci mai albarka da ake kira masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan a kowane yammaci da fatan allah maɗaukakin sarki ya karbi azumanmu sallolinmu da dukkanin ibadunmu sa'an nan ya biya muna dukkanin bukatunmu yau shine karatu na uku kuma shi ne zama na uku a cikin karatunmu na wannan shekarar inda dai muke bayani akan mahimmancin ɗibar dukiya a bayar don Allah musamman a cikin watan Ramadan. da kuma ɗabi'antuwa da sassafta farashi na kayayyakin masarufi a lokuta na azumi da sauran lokuta na bukukuwan musulunci domin ya kasance sauƙaƙawa ga al'ummar musulmi wanda al'ummar sun waye gari suna yin akasin haka ba ran da musiba ke tashi ba ran da bala'i na ɗan kasuwa ke tashi sai lokacin ramadana nan ne bala'in shi ke tashi ba ran da yake tayar da ƙari face lokuta na bukukuwa na musulunci kamar lokacin sallar layya raguna sukan lillinka kudadensu kun sanan lokutan sallah ta aji azumi za ka ga shaddodi da yarduka suka lullunka kudadensu sa'annan teloli sukan ƙara kudade ko? to wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba nan musamman ga mu muna cikin zamani wanda ake cikin matsuwa to jiya na yi ɗauko bayani akan cewa wannan watan na ramadan akwai daren lailatul qadri a cikin shi wanda wannan daren na lailatul qadri shine daren da Allah madaukakin sarki yake budget sama haje ka tsada ba shi zai sa Allah ya maka budget mai yawa ba ka sassauta mu al'ummar musulmi sai Allah madaukakin sarki ya maka budget mai yawa sai sa ka cikin mujabud da'awa yace mu mala'iku ku rubuta mala aliyu ko ku rubuta malam aminu ko ku rubuta alaramma cikin waɗannan waɗanda idan sun rantsi sai na aikata abu ku rubuta su a ciki sai a rubuta ka ciki shikenan in kuɗin kake so ma sai ka ce Allah na rantsi sai ka bani kuɗi sai Allah ya baka a tsakiyar bazara sai ka rantsi da Allah sai an yi ruwan sama kuma an yi ruwan sama abdullahi bin anas bin malik allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yaran shi manoma ƙarti waɗanda suke mishi noma a gona sun zo sun kame shi kukan fari cewa fa bana akwai fari sosai don haka ba za a samu albarkar abinci ba sai abdullahi sai anas bin malik ya girgiza kai ya daga hannu sama ya ce ya Allah na roƙe ka Allah ka tayar da girgije yanzu yanzu girgijen nan ka kai shi gona ta a yi ruwa ya Allah ka riƙe mini haka sai suka riƙe baki wannan anya ko ko akwai wata shigar sabuwar hauka ko wani abu mai kama da haka suka garzaya zuwa gonar wallahi ko da suka isa daidai gonaci nan ɗaya aka yi ruwa ruwan sun tsaya daidai inda gonaci take kuro mu kalla mu ga irin wannan akwai ire-iren waɗannan mutanen da dama kuma wajen yin alkhairi da taimakon al'umma da sauƙaƙa ma al'umma da bin Allah nan ne suka cimma wannan matsayin nasu ba wajen sharri da bala'i irin wanda 'yan kasuwa suke yi ba abincin bayan an kawo sai su ce ba a sauke mota biyu mota ɗaya ake saukewa ko sai ta ƙari sa'an na a sauke ɗaya domin kada a sauke biyu abincin ya sassabci al'ummar musulmi su samu sauƙi su je su yi buɗe baki ko kuma su yi sahur cikin sauƙi inda kirista yana ingila wanda bai taɓa sanin allah ba wani yana rasha wani yana germany wanda yana iya zagaye garin nan tsirara yadda uwashi ta haife shi saboda tsananin kafurci amma idan lokacin christmas ya yi zai yi abin da ake kira christmas discount komai sai an rage mishi farashi domin al'ummar kiristawa su samu sauƙi wanda yake saɓanin mu yadda musulmi muke yi to mu sani wannan watan mai albarka wata na ramadan a cikin shi ne allah maɗaukakin sarki yake budget jiya mun kawo hujjoji wallahi akwai tafsir sama ga tafsiri ɗari da suka tabbatar da haka akwai littattafai da manyan malaman musulunci daban-daban da suka tabbatar da haka na karanto muna juz'i na hudu shafi na 931 a littafin diya'ut ta'wil na malam abdullahi bin fodi wanda malaminmu ne ubanmu ne kuma malamin ƙasarmu ko ƙanin mujaddidi usman bin fodi ɗaya daga cikin malamai waɗanda a afirka ba a taɓa samun irinsu ba ya ce wannan ranar wannan daren na lailatul ƙadiri ya ce a cikin shi ne allah yake yin bajet yake rarrabawa minal arzaki wal ajali wa gairiha na daga arziki wanda zai ci gaba da zama talaka a cikin Allah zai cewa wane ya ci gaba da zama talaka wanda kuma zai samu buɗi a ciki ne Allah zai ce ma mala'iku a rubuta wane ya samu buɗi don shi ne bahaushe ke cewa arziki ka shi ne ko tako shi ake yi e ka tako shi ne a wace rana ka tako shi ne a daren lailatul qadari da ka taka shi kuma wallahi babu wanda zai hana ka kai arzikin wa gairiha da sauran al'amura wance za ta auri wane wane zai auri wance wance da ta shekara goma a gidan miji ba ta haihu ba za ta haihu wance da ta shekara ishirin a gidan miji ba ta haihu ba za ta haihu wane da bai taɓa haihuwa ba zai haihu haka Allah maɗaukakin sarki zai rarrika rarraba al'amura yana yin bajet mun kusan ko bajet na shugaban ƙasa yadda yake da muhimmanci ko yadda ake tazallo domin a samu babban kaso to ya za ka yi ka samu babban kaso a bajet na ubangiji shine ka tausaya ma bayan shi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ka ji tausan bayan Allah da suke bisa doron ƙasa shi kuma sai Allah ya tausaya baka bayan Allah na nan kamar yadda na baku na yi ta baku misali waɗanda ba ku ɗauka su bakin komai kai kana ganin wani talaka ne ba bakin komai ba ne amma idan ya yi rashin lafiya asibiti baka je ka duba shi ba yinin kiyama sai Allah ya faɗa maka ya ce na yi rashin lafiya wani amma baka je ka duba ni ba sai ka ce ya Allah kai ne ubangijin talikai kana rashin lafiya ya ce ai rashin lafiyar da wane ya yi ni ne ne rashin lafiya saboda girman matsayin shi a wurin Allah amma ina ba mu sani ba to akwai da tattafai ga sunan daban-daban imamul mufassirina muhammad ibn jarir a tsabari jiya na zo in ɗauko tafsir ɗin nashi ko da muka duba ba a zo da tafsir ɗin ba ko? to wannan shine tafsir na imamul mufassirin Muhammad ibn Jarir at-Tabari shi a liman shi an mai martaba cikin malaman tafsir na duniya gabaki daya ya fi shekara dubu da barin duniya shi ma ya kawo ya ce yana cikin shaidu na cewa lallai a cikin daren lailatul qadari ne Allah madaukakin sarki yake rabon budget Allah yake budget yana raba ma bayi arzuka daban-daban a juz'in shi na sha ɗaya shafi na 83 zuwa 84 ya hikaito daga mujahid bin jabar ƙala yake fi lalatul ƙadari kullu amrin ya kunu mina sana ila sanatin a wannan daren ne Allah yake budget ɗin komai wanda zai kasance daga wannan shekarar har zuwa wata shekara to yaushe ne lailatul qadr din ya kamata mu sani ko in mun san lailatul qadr ya ake a samu arziki a cikin lailatul qadr ya kamata mu ba da wannan bonus domin bana ya zamanto a samu da yawa su yi baɗi ko da aka dubawa sun rusa wannan masallacin sun ƙara mai faɗi makaranta wadda muke batun ginawa wadda na shekara 20 ina karantarwa wani lokaci wallahi tun da la'asar nake fara karantarwa ban barin karantarwa sai ƙarfe hudu na asuba na samar da likitoci consultants ga professors nan ga menene nan an sani mutane ne masu ɗimbin yawa a jihar sokoto to na hada ta rosisi shekara 20 da wani abu kuɗi sun kai miliyan kaza na sai fili ina son a gina makarantar wadda za ta kasance misali ga sauran dukkanin makarantun ne waɗanda suka yi karatu a ƙarƙashina lokacin da ina karantarwar sun san da haka idan ka tambaye su za su faɗa maka amma hannu ɗaya bai yi ma ɗaki goma abin da wahala ta ina yi ni kaɗai har dai aka kai na kasa ni ne mai karantar da physics in karantar da chemistry in karantar da biology in karantar da geography in karantar da anatomy in karantar da physiology in karantar da biochemistry in karantar da further mathematics sannan kana karatu waɗannan kuma kana karatun hadisi sun sassabke bulugul maram akwai waɗanda mai karatun har sunanu abi dawuda da su sunanu tirmizi sunanun nasa'i wasu mun yi bukhari wasu mun yi muslim ga sunan sun sha hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har sun ƙoshi sa'annan sun sha anatomy sun ƙoshi duk inda ka kawo musu wata gaba ta ɗan adam sun san sunanta sa'annan sun san amfaninta sa'annan sun san innovation nata duk wani abu da ya kamata a sani na wannan gabar sun sani to ina son mu sake zaburar da irin wannan makarantar wadda ko da yaro yake kai shekara goma zuwa shekara goma sha biyu ya haddace alkur'ani to amma kuma ga ginar can ta zama wani aiki mun buga bulo ciki amma kuma ginar ta kasance wani irin aiki saboda me saboda karancin jikokinsu a siddiqul akbar da akwai jikokinsu a siddiqul akbar irinsu usman bin affan da tuni makarantar an riga an kammala ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin maka ya dawo garin madina sai aka samu wata matsala wace matsala ce aka samu masallaci ya yi kunci saboda mutane na ta shigowa cikin musulunci masallaci ya yi kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi wane ne zai saye filayen da suke kewayen masallacin a haɗe su a mayar masallaci babba wanda mutane zai ɗauki mutane da yawa shi kuma Allah ya bashi girman inda ya ƙara ma masallaci a gobe kiyama cikin aljanna filaye kuma kusa ga masallaci annabi filaye na masu tsada ba kowa ke ganin ya mallaki fili kusa ga masallaci annabi ya yi sauran saki ba ko? amma ana haka wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wancan sai ga usman bin affan yana zuwa har inda ba a ce a sayi ba ya sai ya ce gashi nan ya bayar fi sabilillahi a ƙara ma masallaci annabi girma wallahi har gobe duk wanda ya ɗora goshi ga ƙasa ya yi sujuda a masallacin annabi sai an ba Usman bin Affan lada. To, kun ga irin masu kuɗin da muke biɗa ko? Waɗanda kuɗinsu na aikin Allah ne, kuɗinsu na taimakon addinin musulunci ne. To, yaushe ne lailatul ƙadari ɗin nan? Babu shakka wannan daren na lailatul ƙadari. yana cikin ramadan domin malamai sun yi saɓani zance kusan arba'in da shida game da lailatul ƙadari wannan ya ce a ranar kaza ce wannan ya ce ranar kaza ce akwai ma wanda ya ce ba cikin watan ramadana ba ne to amma dai don mu takaita za mu ambaci zantutuka waɗanda suke su ne mafi ƙarfi daga cikin zantutukan domin ka san daren ka iya roƙon Allah a cikin shi ka gani duk abin da kake nema shin za ka iya samun shi ko ko ba za ka iya samun shi ba to ta tabbata a cikin alkur'ani mai girma cewa lailatul qadari cikin watan ramadana yake domin ku a suratul bakara aya ta 185 Allah madaukakin sarki yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
Allah madaukakin sarki yace shaharu ramadan watan ramadana wanda yake tsakanin sha'aban da shawwal ko shine wata na tara a cikin kalandar musulunci allazi unzila fihi alquran wanda a cikin shi aka saukar da alqurani wannan shaida ce daga Allah madaukakin sarki cewa alqurani an saukar da shi cikin watan ramadana to ko daren da aka saukar da alqurani wannan daren shi ake kira daren lailatul qadri domin Allah madaukakin sarki ya faɗi da kanshi inna anzalnahu بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر wallahi wani dare ne mai albarka wanda a tarihin duniya babu irin shi Allah ya ce mun saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadari domin ya girmama sha'anin daren ya ce wa ma adraka ma lailatul qadri shin me ya sanar da kai abin da ake kira lailatul qadri da ka sa abin da ake kira lailatul qadri da baka yi wasa da shi ba yace lailatul qadri khairun min alfi shahr wannan daren na lailatul qadri yafi alkhairi bisa ga wata dubu Wat- dare daya na lailatul qadri yafi albarka yafi alkhairi bisa ga wata dubu ka je ka yi sallah ka yi ibada ta wata dubu bai kai ga ka yi a cikin daren lailatul qadar ba shi kadai domin cewa an kai shi kadai khairun min alfi shahar ba cewa aka yi yana daidai da wata dubu ba ya ma fi su to ina ga a ce daren na lailatul qadari kana masallacin ka'aba inda sallah daya a masallacin ka'aba sallah daya a masallacin ka'aba take daidai da sallah dubu ɗari a masallacinku sa'annan kuma ga shi a daren lailatul qadari dubu sau nawa kenan dubu sau dubu sallah ɗaya a daren lailatul qadari a masallacin annabi ta fi dubu ɗari sau dubu ta fi sallah miliyan goma wadda za ka yi a wani masallaci a cikin garinku don shi ne wallahi nake faɗa muku akwai formulas akwai abubuwa da dama waɗanda idan aka haɗa ka da su ka je musamman lokacin ramadana a garin maka ka je madina ka je maka a waɗannan daruruwan waɗanda za mu lissafa maka ga addu'o'i masu ƙarfin gaske ka je ka karanta wallahi babu abin da za ka nema Allah bai baka ba ina ga a ce ka samu taron mutum ishirin taron mutum talatin ka tura su ka ce ka karantar da su ka koyar da su ka ce ku je ku yi mini irin wannan ga ruwan zanzan ku sha sa'an nan ga ɗakin ka'aba nan ku yi sallah cikin masallacin ka'aba sannan ku je rauda annabi a cikin wannan daren wadda wannan rauda ta annabi ta fi duk wani bagire wanda yake a doron ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina baiti wa minbari haza rawdatun min riyadil janna tsakanin ƙofar gidana da kuma wannan mimbarin nawa ya ce wani lambu ne daga cikin lambuna aljanna ba duniya ba ce idan ka zo wannan gurin ka fita duniya ya ce ko fa'in da maudi a sautin filjanna bagiren da za ka iya ajiye bulaliya a cikin aljanna ka ɗauki bulala haka ka ajiye a cikin aljanna khairun minar duniya wa mafiha ya fi alkhairi bisa ga duniya da abin da ke cikinta don shi ne na ce muku 2027 akwai magana mun san abin da muke yi mun san abin da muke yi to wannan daren na lailatul qadari ya fi wata dubu to musamman a cikin irin wannan masallacin ko ga kuma ruwan zanzam kana kurba kuma ga ka kaje ka ziyarci rauda mala'iku sassaukuwa suke cikin wannan dara rundunoni ne na mala'iku waɗanda ba su taɓa taka ƙasa ba wasu malamai suka ce mala'ikun da ke saukowa bisa doron ƙasa a daren lailatul ƙadari idan kana son ka san adadinsu to sun fi adadin ƙasa yawa kuma abin mamaki cikin mala'ikun nan akwai arro shi ne mala'ika jibril shugaban mala'iku ga baki ɗaya wanda duk da annabi sallallahu alaihi wasallam so biyu ya taɓa ganin mala'ika jibril da siffar shi ta mala'ika jibril sau biyu kaɗai ya taɓa ganin shi yana da fiffice ɗari shidda kun san tsuntsaye suna da fiffike biyu ko? to shi mala'ika jibrilu mala'iki ne mai fiffike ɗari shida tsakanin kowane fiffike zuwa fiffike ya fi daga bangon gaba zuwa bangon yamma na duniya to yakan limanci mala'iku su rika sassabkuwa waɗanda sun fi ƙasa yawa sun fi ƙasa wannan ta duniya yawa gabaki ɗaya sannan kowane al'amari a wannan yana aminci ne addu'o'i an buɗe ƙofa ta karɓa addu'a karɓa kawai ake ta yi wani an bashi wani an bashi kai kuma kana can kana ta bacci ko addu'ar ma ta kirki baka iya ba ya za ka roƙi Allah a wannan daren baka sani ba ko baka san wanne ma dare ba ne tashin farko baka kusan kowane dare ba ne sannan baka san abin da za ka yi cikin daren ba kana can kana ta tafka barna a cikin daren ko ya daren yake ya labarin daren yake menene darajar daren yaya ake neman albarkar da ke cikin daren duka baka sani ba duk da Allah ramman mu Abdulkayyum rashin lafiyar mahaifin shi ita ta hana shi da yana can shi ma akwai abubuwan da zai je ya yi bai bakin ɗakin ka'aba bai makama ibrahim bai wurin sa'ayi tsakanin safa da marwa ya sha ruwan zanzam ya je rauda ya je mi ya je mi ya je mi wallahi duk abin da ko icce wannan icce ɗanye idan ka roƙan mishi Allah a wannan yinin ko da aka wayuwar gari gobe ya bushe busasshen icce wanda ya mutu wallahi ka roƙa mishi Allah gobe kana ganin shi ya fara fitar da yaya akwai abin da ya buwaye Allah innama amruhu idza arada shay'an إنما أمره شيئا أن يقول له كن فيكون al'amarin Allah ba wuya ke gare shi ba zai kawai ce ma al'amari kun zamo sai abin ya zamo akwai mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi sai da ya shekara ɗari kwance bai kusan ya mutu ba tsawon shekara ɗari sa'an da Allah ya tahi tayar da shi kuma cikin sakan ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tayar da shi Allah ranmu ko kana iya taimaka mana da aya cikin bakara أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
la haula wala quwwata illa billah shi fa wannan ya biyo ne kan hanya sai ya ga yadda aka rusa garin su yadda bukta nasar yayi dai dai dai da gari sai rike baki yace oh ya Allah zai iya rayar da wannan gari an kona ko ina an sassare itace an lalata gari ga baki daya sai Allah ya ce to bari in gwada maka ni ne mai iko don haka sai Allah ya ɗauki rai shi fa amata hullahu bi ata ami ya ɗauki ran shi shekara ɗari kwance gashi kwance shekara ɗari sa'annan Allah ya ce tutu miƙe kuma bayan ya mutu Allah ya tayar da shi da ya miƙe yana kakkaɓa jiki haka ya azawa ɗan kwanciya ne ya yi kamar sa'a ɗaya ko sa'a biyu ya ɗan huta ya miƙe sai Allah ya tambaye shi ya ce mishi to kam labista menene tsawon lokacin da ka ɗauka wannan gurin sai ce labisti yauman au ba'da yaumi ya ce na zauna wannan gurin ne yini ɗaya ko dai wani ɓangaren yini sai Allah ya ce mishi a'a wallahi ba yini ɗaya kai ba ba ko ɓangaren yini kai ba wallahi shekara ɗari kai wannan gurin yadda aka kai shekara ɗari ka san abin da ake kira shekara ɗari yana musu sai Allah ce to in kana musu unzur ila ta'amika kai dubi zuwa ga guzurin abincinka wa sharabika da kuma abin shanka wanda ka ɗauko kai yau guzuri ka zo da shi ka hanya lam ya ta sanna za ka samu abincin bai ruɓe ba kaga idan abinci bai ruɓe ba ya nuna kenan ai ba a yi ne ba kenan ko yace to idan ka dubi wannan ayar to kuma yi dubi zuwa ga jakinka wanda kake tafiya a kan shi yana duba sai ga jaki ya kuma skeleton ga jaki kwance ya mutu shekara ɗari ya koma skeleton don haka ya duba ya murza ido ya ga jaki ya koma skeleton ya tabbatar da cewa lalle ya yi shekara ɗari wannan gurin don haka ya dawo yana salelami Allah maɗaukacin sarki ya ce to kai dubi zuwa ga ƙasan wannan jakin gaban idonka yanzu za mu haɗa su ainihin cimfiɗa musu nama daga ƙarshe jakin ya tashi ya yi kuka gabanka ka hau jakinka kuma ka sake kai tafiya aka aikata mishi haka ya gani ya ce to wallahi daga yau ni ne ke shela cikin duniya ko ina cewa na shaida Allah akan komai mai iko ne ko ba shi kaɗai ba ne ba ni son in cinye lokacin ne akwai ashabul kafi waɗanda suka shekara ɗari uku cikin kogo ko wa zadu tis'a har ma sai da suka ƙara shekara tara shekara ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا to ku duba ku gani ga abubuwan mamaki nan akwai wani babban malamin musulunci da na saba ba ku misali shi wanda aka kashe shi aka cire kai shi aka ɗauki jiki aka kai shi wani gari aka aje kai wani gari amma ga kai na karatun alkur'ani wani malami da aka bashi labari yace to ni kam ba ni son in zamo jiyau na bi son in zamo ganau ya taso da kafafuwan shi ya zo yana zuwa cikin dare ya lallabo ko da ya duba sai ga an kafe kai da mashi an kafa mashi an aje kai gashi ku akwai kusan kilomita dubu tsakanin jiki da kan ya ce ina duba haka sai ni ga kai babu jiki yana karatun ƙur'ani yana alif lamim a hasiban nasu بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
kai na karatun alkur'ani amma ko babu jiki waye iya wannan in ba Allah ba annabi ibrahim bai roki Allah ya gwada mishi yadda yake raya matacce ba kuma Allah madaukakin sarki ya gwada mishi yadda yake rayar da matacce ba don haka babu abin da ya buwaye Allah ko babu abin mamaki wanda bai faru ba akwai tabi'in da na ba mu kisa wannan tabi'in a wannan gurin wanda ya mutu bayan mutuwa kuma ya tashi lokacin khalifancin Usman bin Affan ya tashi yayi magana aka ce shin kana magana ne qabla al-mauti an ba'da al-maut yace bal ba'da al-mauti ya faɗi saƙon da yake son ya faɗi sa'annan ya sake ya koma akwai wanda yake cikin kabarin shi wanda na ba mu kissa shi yana littafin da la'ilun nubuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a na imamun lalaka'i wanda wani mai tonon kabari ya zo tona kabarin shi yana tona kabari sai ya ga mutum zaune bisa wata kujera wata karaga ta mulki cikin kabari ga haske yana karatun ƙur'ani yana daga kai sama ya kalle shi ya ce shin kiyama ta tsaya ne ya ce mishi ba ta tsaya ba ya ce to bal ruddur labina ya ce to mai da bulu mai da ƙasa ka rufe ƙabari lokacin fitowa ta bai yi ba ga abubuwa nan da Allah ya gwada mana na ban mamaki waɗanda ke nuna cewa shi ke da iko ko? shi ke da ƙarfi shi ke da iko to a wannan daren na lailatul qadari idan ka tsaya ka dage wallahi Allah zai gwada maka shi ke da iko kuma shi ke da ƙarfi wanda ya fi ka ƙarfi yana ganin ya fi ka ƙarfi shi ne kowa shi ne komai sai Allah maɗaukakin sarki ya rinjayar da kai a kan shi kamar yadda ya rinjayar da annabi Musa alaihi salatu wasalam a kan fir'aun kamar yadda ya rinjayar da rundunar musulmi lokacin yakin badar a kan rundunar kafirai da haka mun ji Allah ya saukar da alkur'ani a lailatul qadari ko mun ji dare ne wanda yake mai aminci so wani malami ya ce abin sai ya kwance min kai to aini na ga ƙur'ani akwai ayoyin da an saukar da su lokacin sallar ƙarama watan shawwal ko wasu kuma an saukar da su watan zulƙaida wasu watan zulhijja wasu watan safar wasu cikin ramadana kuma amma gashi Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri tambaya yake ma abdullahi bin abbas ya ce ni wannan aya ta kwance min kai ga ƙur'ani an saukar da shi cikin shekaru 23 sannu-sannu babu watan da ƙur'ani bai sauko ba amma kuma gashi an ce an saukar da shi cikin watan lailatul qadri sai abdullahi da abbas ya ba shi ansa cewa fahimta ne baka yi ba ai jumlatin wahidan Allah ya kira mala'ika jibril ya miƙa mishi kwafi na alƙur'ani daga lauhul mahafuz wanda yana sama ta bakwai lauhul mahafuz aka ce a saukar da shi zuwa baitul izza fi sama'id duniya wanda yake a sama ta duniya tafiya kuma wadda babu jirgi babu roka babu wani technology da ke iya wannan tafiya aka ɗauka kwafin alkur'ani aka kawo shi nan aka sa wasu mala'iku su riƙa tsaron wannan ƙur'ani a sama ta duniya kiramin barara ko aka sa su suka riƙa tsaro bi aidi safara Allah ya ce yana ga hannun marubuta waɗannan mala'ikun a duk lokacin da Allah ke son a saukar da wata aya ga annabi sai ya faɗa mala'ika jibril ya ce ayar nan da na baka ni na baka ita ka je ka ɗauke ta ka kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba saboda su ba su samu isnadi wanda ya inganta da ya zo da wannan kisar ta abdullahi ɗan abbas ba suka ce abin da yake magana shine farko radda aka fara wa annabi wahayi an fare mishi wahayi ne a cikin watan lailatul a cikin daren lailatul qadri sadda mala'ika jibril ya iske shi a cikin kogon hira yana ibadodi domin da annabi ya dumfari shekaru arba'in hubbiba ilaihil khala sai an ka ƙawata miki son kaɗaituwa fakana ya khalu bi zari hira'in ya zamo yana kaɗaituwa a kogon hira yana ibadodi iya abin da ya sani na daga abin da annabi isma'il ya karantar a garin makka idan guzuri ya ƙare ya dawo inda khadija al-kubra ya sake ɗaukar wani guzuri ya koma cikin kogon kera ya zauna yana ta yi hatta ja a hulhaku wa huwa bi gare kera har sai da gaskiya ta zo mishi yana cikin kogon na hira fa ja a hulmalaku sai mala'iki ya zo mishi faƙali ya ce mishi ikra ya ce kai karatu annabi ya ce ma ana bi kare ya ce an yi ban zamo mai karatu ba ban taɓa koyon karatu ba ya ce fa a kaza ni fa gatsani hatta balaga min jihad sun ma'arsala ni fa kala ikira ya riƙe ni ya shaƙe ni har sai da wahala ta kai makura gare ni sa'an nan ya sake ni ya ce ka yi karatu kulcu ma ana bi kare na sake mayan mishi da amsa to ni fa ban iya karatu ba ana sa mutum dole abin da bai iya ba ya ce sake riƙo na riƙon da ya fi wancan muni ya sake ni na sake ba shi ansa iri ɗaya ya ce to fa a kaza ni salisa a karo na uku ya riƙe ni fagatsa ni ya shaƙe ni hatta balaga min jihar har sai da wahala ta kai makura gare ni sun ma'arsala ni sannan ya sake ni fa qala ikra bismi rabbika allazi khalaq bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waɗannan ayoyin biyar na farko na wannan sura ta alakon ayoyi biyar na farko su aka fara saukan ma'annabi waɗannan malaman suka ce to waɗannan ayoyin su ne aka fara saukarwa a lailatul qadari sai aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadari sai dai majority na malamai jumhur sun fi tafiya akan cewa jumlatan wahida an saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza fi sama'id dunya a cikin wannan daren na lailatul qadari Allahu a'lam to dama kowace al'umma daren da duk aka fara saukan mata littafinta a wannan watan sai an sunanta mata ko kuma a wajabta mata yan azumi mu cikin watan ramadana ne ko to sai aka wajabta muna yin azumi sauran al'ummomi kuma kowace al'umma tana da watan da ciki aka fara saukan musu da littafi don haka a cikin wannan watan za a su- suna azumi duk da yake yanzu sun daina ko muna da hadisi hasan wanda al-imam ahmad imam ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna yazo da shi a littafin al-musnad juz'i na hudu shafi na 704 da kuma littafin sunan abin nan al-mu'jam al-awsat na imam at-tabarani hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da arba'in da dubu uku da ɗari bakwai da arba'in da ɗaya haka ma yana cikin sahihul jami hadisi na ɗari hudu da tis'in da bakwai hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari kamar yadda sahabin shi wasila binul asqa yake karantar da mu yace unzilat suhufu ibrahima awwal awwal awwal lailatin min shahrin ramadan littafin suhufu ibrahim an saukar da shi daren farko na ramadan ashe kaga al'ummar annabi ibrahim su ma suna azumtar ramadan ko suhufu ibrahim an saukar da shi a farko ɗaya ga watan ramadan aka saukar musu da shi yace wat tauratu lisittin madina minu ita kuma a taura ta annabi musa alaihi salatu wasalam an saukar da ita ne kwana shidda da suka shuɗe a cikin watan nami watan ramadan kaga kenan daren bakwai ga wata ko domin idan aka ce kwana shidda yana matsayin daren bakwai ga wata daren bakwai ko sannan aka saukar da littafin attaura ta annabi musa alaihi salatu wassalam wanda dukkanin waɗannan littattafan sunansu ya zo a cikin alkur'ani ko a suratul a'la allah ya ambata mana su
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى kaga sahibi ibrahim an saukar da shi ɗaya ga watan ramadan sahibi musa kuma shi ake kira attaura an saukar da shi shidda ga wata wato daren bakwai ga wata wal injil ita kuma injila an saukar mu annabi isa alaihi salatu wasalam injila wadda yau suke kira bible duk da yake injila ba bible bace an gane injila ba bible bace ƙarya suke yi da lokacin wannan ne to da za mu tattauna sai mu fito ga fili mu buɗa mu diba mu gani rubuce-rubuce ne kurum amma bible wanda yau yake hannunsu ba shine littafin da aka saukan mu annabi isa alaihi salatu wasalam ba old testament kuma ba shine da aka ba shine da aka saukan mu annabi musa alaihi salatu wasalam ba akwai littattafai guda shida na farko tun daga genesis waɗanda za ka ga suna sa musu wani ƙaramin abin nan kamar kwama ce ya ƙarama haka wadda ke nuna cewa they are book- book- books of doubtful authorities littattafai ne waɗanda su kansu ba su da tabbaci ya rubuta su ma an gane wannan to injila an saukar da ita lissalasi ashara ga dare na sha uku ran sha uku ga wata daren nawa kenan daren sha hudu haka aka saukar da littafin injila ashe duk cikin watan ramadana aka saukar da su yace wal qur'anu shi kuma alqur'ani mai girma li arba'in wa ishirina sai da azumi ya kai 24 sannan aka saukar da alqur'ani idan azumi ya kai 24 daren nawa kenan daren 25 sa'an nan ne aka saukar da alkur'ani mai girma wanda wannan yasa wasu malamai suka ce to kenan daren 25 shine daren lailatul qadri suka yi tsaye suka yi tsayin gwamin jaki cewa lalle daren 25 ga wata shine daren da aka saukar da alkur'ani don haka shine daren lailatul qadri ina fatan an fahimci wannan duk da yake za mu tattauna wannan to dare ne mai albarka matuƙa sannan wata ne shi ramadana mai albarka kuma kwarai kadiba dukkanin waɗannan littattafai waɗanda aka saukar ga waɗannan annabawan duk cikin ramadana aka saukar da su ko don haka sai aka sa watan ramadana ya kasance watan azumi ko ba gare mu mu kaɗai ba har gare su bari suka yi Allah ya ba mu labari a suratul bakara يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ya ba mu labari cewa ya ku muminai kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku yin azumi an rubuta muku cewa dole ne ku yi azumi ma dama kun cika sharuɗan yin azumi kana lafiya lau baligi musulmi dole ka yi azumi waɗanda aka cire su ne marar lafiya su ba za su yi azumi ba idan suka warke za su ranka idan ciyo ne wanda ba a tunanin waraka nan kusa kamar irin su ulcer da makamantansu sai a yi ciyarwa sa'annan mace mai ciki wadda idan ta yi azumin za ta wahala ko kuma wadda take shayarwa za ta wahala abinda take shayarwa zai wahala aka ce ta aje azumi ba kuma ranka za ta yi ba za ta ciyar ne an gane wannan shari'a musulunci shari'a ce mai sauƙi za ta ce ne kurum ba rankawa za ta yi ba ina fatar an fahimci wannan matafi aka ce ya aji azumi bayan azumi daga baya sai ya zo ya ranka azumin akwai dai shari'o'i da dama waɗanda suka jibinci azumi to Allah ya wajabta shi kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku kuma dukkanin su watan ramadana ne domin a cikin watan ne aka saukan musu da littattafansu ashe kun gauta ne mai albarka don shi ne annabi tare da kasancewa ya fi kowa alkhairi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi annabi ya fi kowa alkhairi kuma wa kana ajwadu ma yakunu mafi alkhairin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance fi ramadana a cikin watan ramadana annabi ya fi alkhairi cikin watan ramadana bisa ga kowane lokaci tare da cewa shi rayuwar shiga baki ɗaya alkhairi ce wa kaffun nada ta haƙi sahabu wa ƙasa ko duk da ruwan sama giragizai da ka gani kwaikwayon alkhairin annabi ne suke yi wa kana ajwada min rihil mursala annabi ya fi iskan da ake aikowa da ruwan sama bushara ta ruwan sama annabi ya fi shi alkhairi to cikin watan ramadana alkhairi annabin lunkuwa yake yi saboda watan da Allah ke bajet ne watan da 'yan kasuwanmu alkhairin suke raguwa ko? sharrinsu ƙaronsu ko kuma in ce ƙarinsu in kunama ne da dafinsu lokacin da yake tashi to a wannan lokacin ne shi na annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairin shi yake ƙara lullunkuwa da haka duk mai baka shawara cikin ramadana ce maka wai kada ka ciyar menene menene wallahi bai baka shawaran kware ba yinin kiyama sai kun ci kwallon juna kai da shi yana matsayin wani wani kwamishina gare ka ko yana matsayin wani mai wata daraja gare ka ya zo ce maka kada ka ciyar wallahi za ku yi cin kwala gobe kiyama haka ma kai ma tallaka ɗan uwanka ka ga cewa mai gidanka alhajiwa ne bai ciyarwa kai ma to ga irin su alhajiwa ne su ne suka mallaki kaza ba su ciyarwa ko kuma ya ce a'a ya hana kada wanda ya hana maka yin alkhairi a cikin watan ramadana ba watan ramadana ba rayuwarka gabaki ɗaya domin akwai yini wanda mutum zai ciji yatsa ya ce abokina wani ya hana min ciyarwa ashe ya cuce ni wa ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا قال يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
wallahi mutum zai rika cizon yatsan shi idan ka ciji yatsan wasu malamai suka ce sai yatsan ya gutsuri saboda takaici da tashin hankali da mutum yake gani ya duba sama ya ga sama ta koma kamar fatar akuya ya duba ya ga ƙasa ba irin wadda ya saba gani ba ya hango mahaifiyar shi ta yi tsuki ta juya mahaifin shi ya yi tsuki ya juya ɗan shi ya yi tsuki ya juya ba mai son ganin wani ya ga kowa sha'anin shi ya isa mishi yana cikin wannan yanayin zai ciji yatsan shi ya ce ya laita ni ta kastu ma'a rasuli sabila ya kai cuna ina ma a ce na riƙe hanya tare da manzo ina ma a ce na riƙa yin yadda annabi ke yi annabi ya ce shi bai ƙi jinin a ba shi zinari wanda ya girman dutsen odu ba a ba shi shi yanzu amma ko da aka kai gobe da safe ya rabe ba abin da ya rage ya sake cizon yatsa ya ce ya wailata ya kai cuna laita ne kai cuna lam attakhis fulanan kalila ina ma a ce ba rikiwa na masoyi ba ina ma a ce ban rikiwa ne zan makusanci na ba wanda ina matsayin gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata yake hana ni in taimaka ma talakawa wanda yake bani shawara mu je mu ɓoye abinci domin ya ƙara tsada mutane su ƙara wahala musulmi su ƙara shiga cikin tsanani cikin watan ramadana ya ce ina ma a ce ban riƙi wannan mutumin ya zama soyina ba da nan sai ce kai sai na kamo shi sai je ya ce kwallon shi ce kai ka halaka ni kai ka ƙi bani shawara ta gari yau gashi ka halaka ni sai ce to ai ni ma kaina ba don kaina ni ba aikin shaidan ne sai sai gurin Allah su ce ya Allah shaidan ne ya halaka mu sai a ce to a kira shi a ji in shi ya halaka ku wa kana shaytanu lil insani qazula shaidan ya kasance butulu ga dan adam yace wallahi Allah ni ban hana su ba in ina hana mutane da na hana Abubakar ciyarwa da na hana Usmanu ciyarwa da na hana Ali ciyarwa su dai abin yayi musu daidai da abin da na faɗa musu yayi musu daidai ne dan shi ne suka aikata amma akwai taro na mutane waɗanda suka ciyar ina fatar an fahimci wannan to malamai sun yi saɓani mai tsawo game da wani dare ne ake kira lailatul qadari balle ka san shi har ka san yadda ya kamata ka yi cikin wannan daren me ya kamata ka yi domin ka samu riba da ke ciki sun yi zantutuka kusan zance arba'in da shidda wannan ya ce daren lailatul qadari shine dare kaza wancan ya ce daren lailatul qadari shine dare kaza to amma za mu ɗauki maganganu mafi kyau cikinsu sai mu faɗi abin da yake cikinsu sa'an nan in daga ƙarshe mu fitar da bayani wanda yake rajihi sa'an nan sai mu gwada maka abin da ya kamata a ce kayi wannan daren ka je ka yi idan ka yi ka taɓi to ka zo ka riƙe ni in dai ka yi wallahi ba za ka taɓi ba kana cikin waɗanda za a yi ma bajet na gaba-gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce to albani shine minista na na lafiya kuma shine zai kawo ƙarshen matsalolin lafiya a Najeriya alaramma shi ne ministan tsaro shi zai kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya ko ba waɗannan daren ɗaya ba ne akwai wasu dare akwai wasu lokuta waɗanda ake roƙon allah a dace akwai wasu akwai ma lokacin da ake tafiya akwai tafiya wadda ake yi don a roƙi allah kawai za a yin tafiya ka shiga mota ka je ka roƙo allah kurum cikin Najeriya kuma sa'annan ka sake dawowa akwai wani zamani cikin zamunan da muke da su tsakanin damana da menene da menene wanda ake roƙon Allah kana rufe baki bukata ta biya akwai da ai gashi mala yana ta faɗin ai addu'o'i amma shi gashi bai da lafiya kuma ya ƙi makan shi magani ya warke ko to irin wannan magana ridda ce annabi na da addu'a ko bai da addu'a amma kuma kwana 60 ake ba a ɗora abinci a gida annabi ba kwana sittin ake yi gida annabi ba a ɗora abinci ba a ɗora tukunya dai a kwan sittin ba a ɗora tukunya gida annabi ba sannan ba a taɓa jera kwanaki biyu gida annabi ana cin gurasa ta sha'ir ana ƙoshi ba aka je wajen yaƙin uhudu kuma aka ci nasara akan annabi aka ji mishi rauni Allah ya kasa ni to yadda ka san Allah bai kasa ga annabi ba haka ni ma na san Allah bai kasa ga ran ba ina ji wanda yi wannan maganar ni turo min yayi akwai ko mutanen Nijar da suka yi ta turo ta abin nan sakuna na fata alkhairi har gobe na je da damar su mutanen Nijar ƴan uwana ne wallahi ina son su kuma ina fatar wata rana in je in kai ziyara cikin Nijar sai dai fasa san ɗaukar bakunci yana da wuya abin nan da bahaushe ce nauyi bakon mai doki a baka ci a ba dokin ka ko to akwai wahala in za su iya ɗaukar bakunci na sayan magani an fahimci wannan kuma idan na je to zan je ne zan je ne in ciyo takobi can zan karɓe takobi daga dukkanin ɗan kokowar da yake rike da takobi amma kada su kawo ƙato ƙwarai su kawo ɗan madaidaici kuma su kawo wanda yake wari-wari na kada su kawo yaro kuma kada a kawo bala haruna ake kiran shi ko domin ɗan katsina ne safana katsina kuma dangin uwata ne kada a kamin dangin uwata amma a kamin na ruwa talubere ko nuhu mummuni ko iji kumando ko yahaya nomau a kawo min irin su ko labo mai ƙaho shi ma sai an bani kafa na riƙe sai in amsa takobi in dawo da shi najeriya ina karatun al'adun mutanen Nijar sosai saboda ina ɗaukar su ‘yan uwana masoya kuma duk inda na ga ɗan Nijar ɗan uwana ne masoyina. Ina fatar Allah ya ƙara haɗa kan musulmin Nijar da musulmin Najeriya guri ɗaya. Allah kada ka kawo ƙiyayya tsakaninmu. Dole ɗaya ta sassa aka raba mu ko? Abu ɗaya muke. Dole ce kwanci bisa gado ka yi kwana bayan sarakuwa ko? dole ne kwanciya bayan sarakuwa dole ɗaya ne yasa an karba mu amma in ba haka ba da abu ɗaya muke uwa ɗaya uba ɗaya ɗan foliyo ma daga nijar ya fito ko ba haka yake ba daga marata yake ko daga nijar ya fito don haka ya uwanmu ne ina godiya ga dukkanin saƙunan da kuka turo mini kuma ina yi muku fata alkhairi ina ma ƙasanmu ta Najeriya fata alkhairi sannan akwai ɗaya daga cikin tim na social media namu wanda aka yi marasuwa yau ɗaya ne daga cikin yara samari masu hazaƙa waɗanda Allah ya albarkace mu da su a cikin jiha Sokoto to yau kakashi ta rasu ina roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mu sauran marigayenmu mu kuma ta mu idan ta zo ya samu cika da imani mutanen da suke gabacin sakwata kullun da su nake kwana cikin zuciyata wallahi kullun da su nake kwana cikin zuciyata irin yanayin da suke ciki ina roƙon Allah ka fitar da su cikin wannan yanayin Allah ka kawo amincinka zuwa gare su Allah ka kawo amincinka zuwa gare su Allah ka kawo amincinka zuwa gare su Allah ka zubo musu arziki da dukkanin musulmi a ko ina a faɗin duniya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين